الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركة مدسادوا أولنا يمتي نا أشرين دا أكو قواتن رمضان hijira ta 441 wadda ta yi daidai da biyar ga watan biyar shekara ta 2021 ta miladiya yau za mu tashi majalisi na 23 a cikin majalis inda muke na tafsirin alkur'ani mai girma a watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari na kano allah ya tsara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a yau insha allahu za mu tashi wa inna hula tanzilu rabbil alamin na aya ta 192 a cikin suratu shu'ara za mu amsa tambayoyi da 'yan uwa kuka turo a tambaya ta farko yana roƙon yana addu'a ya ci malin Allah ya ƙara mamalin lafiya da tsawon rai da aiki nagari ya sa aljanna ta zama makomar mu amin amin Allah ya amsa mana da sauran malamai ma baki daya da Allah ya amsa wannan addu'a ya ce na fitar da zakka tara ga wannan watan na ramadan sha tara ga watan kuma sai na sai da wata kadara ta to kudin kadarar zan lissafa na cire musu zakka ko sai baɗi idan ka fitar da zakka ran tara ga wata to ka fitar da abin da yake wajibi a kanka a shekarar da ta wuce saboda haka abin da ya zo maka na ƙarin kuɗi bayan nan wannan za ka shi a cikin lissafin shekara mai zuwa ne sannan ita kadara dama idan mutum ya sayar da kadara a zai fuskanci zakar shekara ɗaya ne da ita idan kudin suka shigo sai dai idan kadarar ya saye ta ne ya sayar da ita ne ta ciniki ya saye ya mallaki kadarar domin ya kasuwanci to idan ya zo zai yi mata mu'amalar kasuwanci mu'amalar kayan kasuwanci kayan kasuwanci wanda mutum yake saya yana sayarwa ya saya ya sayar wanda ake ce ma almudir to shi zai sanya rana a cikin shekara idan wannan rana ta kewayo da kudin da suke hannunsa da kuma kadar ko ya sayar ko bai sayar ba sai ya kimanta ta akan kudinta da za a sayar da ita ba yadda ya saye ta ba sai ya hada ya fita musu da zakka idan kuma a yana sayan kadarar ne ya ajiye ta sai ta yi kima ya farashinta ya tashi sannan ya sayar to idan hatta daɗe ko shekara nawa ne ta yi to idan ya sayar da kadarar atake zai fitar mata da zakka saboda haka wannan kadarar da ya sayar da ita ranar 19 ga wata na ramadan bayan ya riga ya fitar da zakka za a duba a gani shin wannan kadarar ya saye ta ne don yi kasuwanci da ita kama al misali fili ne ya saya don idan kimarsa ta tashi ya sayar da shi ya sake sayo wani filin to a nan idan da wannan niyyar ne kuma wannan kadarar ta jima ba a samu an sayar da ita ba to yana sayar da ita duk da ya fitar da zakaran tara ga wata to ran sha tara ga wata da ya sayar da wannan kadarar zai fitar masa da tata zakar zai fitar mata da tata zakar ko kudin ya kai nisabi ko bai kai nisabi ba tunda ya riga ya samu dukiyar da zai fitar da zakka har ya fitar da ita sauraka duk abin da ya zamanto ƙari akan wannan ya zamanto ƙari ne akan samunsa zai fitar masa da zakka saboda haka ina fata ya fahimci wannan idan da ya sayar idan kadara ce wanda yake ya mallake ta dan ya rinka kasuwanci kuma yana jira ne sai kimata ta tashi zai rike ta lokaci mai tsawo sai kima ta tashi sannan ya sayar to daga zarar ya sayar zai fitar mata da zakka wanda ake ce ma al-muhtakir idan ku yana saya yana sayarwa ne to wannan zai koma cikin wancan hukuncin da muka ambata sai ya jira sai shekara ta kewayo lokacin da yake fitar da zakkarsa sai ya fitar mata da zakka sannan akwai tambaya da aka aiko ta facebook akwai waɗanda suke sojoji ne suna tafiya aiki na aikinsu na tsaro da yaƙi da irin abubuwan da muke fama da shi a wannan ƙasa na ta'addanci da sace mutane da sauran nau'i na barna to kuma azumi ya ne musu tsanani to tambayar su da suke yi shine tambayar da mai tambayar yake shine za su iya shan azumi daga baya su rama kwarai za su iya shan azumi daga baya su rama domin a wanda na farko dai ga su halin tafiya suke a wannan uzuri ne sannan na biyu kuma bayan halin tafiya shi kansa tsananin da tsananin rana idan tsanani ya kai cewar mutum yana ganin zai iya halaka ko zai shiga cikin halin rashin lafiya an halatta masa ya sha azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin fatahu makka a cikin watan ramadan ya yi tafiya kwana goma daga makka zuwa daga madina zuwa makka ya rinka azumi a hanya waɗansu suka yi azumi waɗansu suka sha ruwa waɗanda suka sha ruwa ba su yi azumi ba da aka zo la'asar ta yi su ne suka tashi suka yi ta ɗawainiya ɗebo ruwa da haɗa kulli da shayar da raƙuma ruwa sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce zahabal muftiru na bil ajar wanda ba sa azumi duk sun tafi da ladan sai aka sake tafiya da aka sake zango sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe za ku haɗu da abokan gabanku wal fitru aqwa lakum rashin azumi zai fi ƙarfi gare ku saboda haka fa'ab ya ce fa'abtiru ku karya azumi to sai waɗansu aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akwai waɗansu ba su karya azumi ba sai ya ce ula'ikal usa waɗannan sun saba umarni ya kira su sun saba umarni to saboda haka a cikin yayin da ake halin tafiya da kuma halin yanayin wato a fada wanda yake buƙatar ƙarfi an halatta a sha azumi daga baya sai a yi ramuwa kuma wannan gashi nan ma dai asali ne na cewa tafiya illa ce dalili ne na shan azumin watan ramadan daga baya sai a rama sannan wannan ya ce allah ya ƙara lafiya da jinkiri mai amfani amin malam kanwa ta ce allah ya yi wa rasuwa bayan ta haihu da kwana tara kuma yaron da ta haifa namiji ne yana cikin ƙoshin lafiya sannan kuma mahaifanta da mijinta duk suna raye to malam ya za a yi da abin da ta bari na dukiya Allah ya ji kan mahaifa amin wannan abin da ta bari na dukiya a dan nata shine asibinta dan nata shine asibinta mijinta zai gaje ta zai gaji rubu'in dukiya tunda akwai da sannan mahaifanta biyu kowanne daga cikinsu wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad ya'yan iyayensa su su biyu kowanne yana da sudusi idan yana da ɗa to tunda nan tana da ɗa da mahaifinta da mahaifiyarta za a ba su sudusun dukiya shi kuma miji za a ba shi rubu'i saboda akwai ɗa abin da ya saura sai ya zamanto shi ne kasan ɗan wato zai zamanto an raba cikin sha biyu a kashi biyar cikin sha biyu shi ne na ɗa kashi a a kashi biyu biyu biyu cikin sha biyu zai zamanto ga ita da mahaifi da mahaifiya kashi uku ga miji sauran kashi kashi biyar sai ya zamanto shi ne na shi wannan jinjiri da da da aka haifa sai a rike shi a matsayin a rike wannan dukiya tasa a matsayin amana Allah ya mata rahama shi kuma Allah ya tayar da shi kyakkyawar tayarwa to wannan yace Allah ya saka malam da alkhairi tambaya ta ita ce yin sabuwar alwala a kowace sallah da kuma yin sallah da alwaral da aka rike wanne ne yafi falala annabi sallallahu alaihi wasallam duk yayi mutum yayi alwala ya sabunta alwala ga kowace sallah wato yana da fa'ida ta cewar kowace alwala ibada ce don kowace alwala da mutum yayi ibada yake yi sai dai bid'a ne mutum ya yi alwala bai yi sallah da wannan alwalar ba ya sake yin wata alwalar kama alal misali mutum ya yi alwala zai yi sallah a zahar kafin sallah a zahar din akwai ɗan lokaci kaɗan minti talatin sai gab da za a shiga masallaci sai ya zo ya ce zai sake wata alwalar to wannan bida'a ce domin alwalar da ya ta farko ba ta samu wani mahalli ba bai yi mani aiki da ita ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana ya zo a lokacin fatihu makka a hadisin sayyidina umar ya yi salloli hudu ga baki ɗaya na wuni da alwala guda ɗaya sayyidina umar ya ce ya rasulallah na ga kayi wani abu da baka saba yi ba kayi alwala kayi salloli da alwala ɗaya ya ce amdan sana'atuhu ya umar na yi shi ne da nufi inna ma umirtu bil wudu idan kuntu ila sala an umarce ni da na yi alwala ne idan zan tashi idan na tashi zan yi sallah ma'ana in akwai hadasi in alwala ta kare mutum ya tashi zai sallah shine zai yi alwala saboda haka kowanne idan mutum yayi alwala daya yayi salloli ga baki daya ya iya rike alwalar babu laifi wannan shine asali na halacci idan kuma ga kowace sallah ya sabunta mata alwala ko da yana da alwala din a wata sallar ya sabunta mata alwala domin neman wannan falalar kan cewa ƙarin ibada ce to wannan a shi zai samu wannan ladansa bisa wannan niyyar ba a wajabta yin alwala ga kowace sallah sai ga masu larura mai lalurar istihaba jinin wato da yake bai yanke ya ki tsayawa ga mace kuma ba jinin al'ada bane to ita wannan wanda take cikin irin wannan jinin to kowace sallah sai ta sabunta mata alwala haka zalika mai salasul baul mai yoyon fitsari fitsarinsa baya tsayawa ko mace ko namiji shi ma a tunda koyaushe yana cikin fitsarin ko kuma yana da salas na rihi koyaushe yana cikin yin rihi alwalarsa tana karewa to shi ma ba zai yi alwala ba zai sallah biyu da alwala ɗaya ba bayan in kowace sallar farilla ta zo sai ya sabunta mata alwala a bisa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na wato hamnatu binti jahash kamar yadda ya zo a cikin sunan na abi dawud na'am na'am ba komai sai dai kukura bakinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai yi sallah ya karbi ruwa ya kukura bakinsa saboda ya sha madara ya ce inna fihi ladasman wato akwai maiko a cikin baki nasa sannan ya ce wanda baya ganin liman yayin da aka zo wajen ayar sujada a karatun sallah ya matsayin rikicin sallarsa to rikici ta zama ya ce Allah biya mu kowa bukatunsa na alkhairi amin eh wato yana ganin zai shiga rikici saboda zai yi ruku'u tunda bai san ba makaranci bane bai san sujada bace kuma baya ganin liman a baya ganin liman amma yana ji yaji an yi kabbara sai ya dauka ruku'u ake yi yana jira yaji an ce sami Allahu liman hamida sai yaji an ce Allahu akbar yaji an fara karatu to anan anan yaya zai yi liman ya ɗauke masa ba zai yi sujada ta alkur'ani ɗin ba sannan ya zo ya sami liman ya yi sujada ta alkur'ani sannan ya zo ya sami liman saboda zai iya yin wannan koyi da liman ɗin kuma ba rukuni ba zai kubce masa ba ma'ana abinda ba a so a cikin koyi da liman shine ka zamanto har rukuni ya kubce maka alal misali tunda da yana cikin rukunin tsayuwa zai sujada ya dawo ya same shi a cikin tsayuwa to sai ya yi tun da sujadar ba ta ku a ya zama tukan cewa nan da lokacin ne sai ya sujadar sai ya dago sai ya samu liman a ci gaba da shi idan kuwa irin sujadar da daga liman ya dago aya ɗaya zai karanta sannan sai ya ruku'u to a nan wajen ba zai bi shi ba sai kawai ya kyale sujadar ta kubce masa tun da dama ba ta cikin rukunnan sallah tana daga cikin mustahabbai na sallah ne sai ya ci gaba da bin liman sujadar ya zamanto cewar bai samu wannan ladan na sujadar ba wallahu ta'ala a'lam na'am amin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi العليم على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي ظهر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين na'am Allah jalla wa ala yace wa innahu latanzilu rabbil alamin lallai shi alqur'ani saukarwar ubangijin talikai ne nazala bihi ruhul amin ruhi amintacce shine ya saukar da shi mala'ika jibrilu kenan ala qalbika ya saukar da shi akan zuciyarka inda zaka kiyaye shi litakuna minal munzirin domin ka kasance daga cikin manzanni masu gargadi bilisanin arabiyyin mubin ya saukar da shi da harshe balarabe mabayyani wa innahu lafi zuburil awwali kuma lallai shi ambaton nan na alqur'an shi alqur'ani ambatonsa da sunansa lafi zuburil awwalin lallai yana cikin littattafan mutanen farko awalam yakul lahum ayatun ay awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani isra'il awalam yakun lahum ayatun awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani isra'il shin aya bata kasance a gare a wajen su ba cewar malaman bani isra'il suna sanin sa suna sanin wato shi alqur'ani wato shi wannan bayan bayan wannan komawa ne zuwa ga farkon makasudin surar wanda ta bude da sha'anin alkur'ani tasimin tilka ayatul kitabil mubin wannan ayoyin littafi ne mabayyani littafi ne mabayyani to sannan aka kawo abubuwan da ke ciki na wa'azi da ayoyin manzanni to Allah maɗaukakin sarki a nan yana bayyana matsayin alkur'ani da isarsa matuƙa kan ya zamanto aya in aya ake nema to babu kama alkur'ani to shi yasa aka yi itnabi aka tsawaita magana wajen sifanta alkur'ani Allah ya fara da cewa shi alkur'ani dinnan wanda shine alkitabu mubin saukarwar ubangijin talikai ne shi dai ubangijin talikan nan da ake ta ambatonsa a cikin wannan surar wajen wanda fir'auna aka buɗe fir'auna na cewa wa ma rabbul alamin shi dai da ake ta faɗa da cewa in ajiriya illa ala rabbil alamin rabbil alamin to shi wannan ubangijin talikan shine ya saukar da shi wannan ya nuna cewar alkur'ani wato ya fi ƙarfin shiryawar mutum ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya tsara shi ba ba mala'ika ne ya tsara shi ba ba wani mutum ne ya tsara shi ba ba wani ne yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba domin da akwai wani wanda shi ne ya tsara alkur'ani da ba zai bari ba sai wani ne zai ɗauki matsayin da falalar shi bai samu ba da shi da kansa zai zo yi to allah ya ce a nazala bihin ruhul amin ruhul amin ruhi amintacce shi ne ya saukar da shi to ruhul amin dinnan shi ne mala'ika jibril saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce man kana aduwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah wanda duk yake gaba da jibril to a sani fa shi jibrilu shine ya saukar ya saukar da alqur'ani a zuciyarka a kan zuciyarka bi idnillah da izinin Allah kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi li yuthabbita alladhina amanu ruhul qudus ruhi mai tsarki shine ya saukar da shi a gare ka alkur'ani Allah ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasitar jibril kamar yadda ya faɗa a cikin suratu kuwirat innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil arshi makin muta'in thumma amin wato zancen manzo ne wanda yake mai daraja wanda ake misa biyayya a can sama sha'anin jibrilu a can sama wata duniya ce daban duniya maɗaukakiya wanda duk iliminka duk bincikenka ba ka taɓa sanin wannan duniyar ba shi yasa imani da mala'iku yake cikin shika-shikan imani sanin cewa akwai wannan domin shine mabudin gaskata manzancin annabawa saboda ta hanyar nan ne Allah maɗaukakin sarki yake aiko da sakonni wannan duniya ce wanda yake halitta ce tana nan wanda ilimin ka ba zai taba kaiwa ya zuwa gare shi ba ya ɗan kawo mana wani abu wanda yake zamu gani shine abin da yake nuna mana na duniyar aljanu da muke rayuwa tare da su anan za ka ga irin yadda ba abu ne wanda ba halitta ne wanda kake ganinsu ba amma ga sunan tasirinsu yana nan ana ganin tasirinsu to ballantana kuma waɗannan su aljanu su mukallafai ne kuma yawa-yawansu shaidanu ne saboda haka sharri suke yaɗawa to akwai halitta kuma na Allah waɗanda suke ruhi ne wanda Allah ne kaɗai ya san haƙiƙaninsu wanda kuma ba wanda ya san yawan waɗannan rundunoni sai Allah su ne mala'iku to shi mala'ika jibril da ya saukan ma'annab sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani wato shi ake bi shugaba ne mutsa'in samma kuma amin amintacce ne Allah ya sifanta shi da aminci kamar yadda ya sifanta shi a nan da aminci cewa shi amintacce ne shi baya sauko wa ma natarzalu illa bi amri rabbi wataran annab sallallahu alaihi wasallam yayi shauƙin haɗuwa da mala'ika jibril saboda bai sauko ba har wani ɗan lokaci yadda ya zo masa ya ce me yasa ba za ka rinka yawan saukowa zuwa gare mu ba hadisi yana cikin buhari sai Allah ya saukar da wama na tanazzalu illa bi amri rabbi lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalika wa ma kana rabbuka nasiya ba ma sauka sai da sai da izinin ubangijinka shine da sanin abin da ke gaban mu da abin da ke bayan mu kuma ubangijinka ba mai mantawa bane bai manta da kai ba bai manta da kai ba wannan aya da daɗi take abinda Allah abinda mala'ika Jibril Allah ya saukar yake ga mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mala'ika Jibril shine ya saukar da shi ala qalbika a zuciyarka shine annab sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yanda wahayi yake zuwa masa yace ahyanan ya'tini mithlu ya'tini mithla silsilatal jaras wani lokaci yana zuwa min halin kasancewarsa kamar karar wato ankwa akan dutse karfe in ana buga shi akan dutse wato haka zai rinka jin sautin a zuciyarsa fa yufsamu anni fa a'i ma yaqulu sai a yaye min sai in kiyaye abin da yake faɗa kuma halin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da qur'ani yake sauka a gare shi ya bayyana yana bayyana ga sahabbai ya ala ibn umayya yana cewa yana so ya ga yaushe yana so ya ga annab sallallahu alaihi wasallam halinsa yanda ake masa wahayi wata ran annab sallallahu alaihi wasallam yana ji'in rana wani mutum ya zo ya tambaye shi akan hukuncin yin wanda ya yi ihrami akan a cikin tufa wadda an riga an safa an shafa mata turaren za'afaran yaya zai yi sai annab sallallahu alaihi wasallam yana zaune rana ce mai tsananin sanyi sai ga shi fuskarsa ta canza ta yi jawur gumi ya barke masa yana ta kwarara da gumi sai sai na umar ya kira ya ala ya ce zo ka ga annabi sallallahu kai ne kake tambaya kana so ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake masa wahayi to gashi nan zaid ibn thabit ya ce wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune cinyarsa tana kan cinyar zaid sai wahayi ya zo masa zaid ya ce kai ka ce dutse ne yake nema ya yaga kafata saboda yadda jikinsa ya zamanto da nauyi to saukar mala'ika ɗin kenan to wannan ɗaya daga cikin ya ce kuma a hayanan wani lokaci mala'ikan sai ya zo masa a sifar mutum sai ya isar masa da abin da aka umarce shi kuma wani lokaci ya ji a cikin zuciyarsa ne ya yi zance da shi a cikin zuciyarsa kamar yadda yake cewa inna ruhal qudus nafatha fi raw'i an lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ahsinu fi talab yace ruhul qudus ruhi mai tsarki ya ya tofa ya hura a cikin zuciyata cewar wani rai ba zai mutu ba sai ya cika ajalinsa da arzikinsa don haka ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arziki kaga wannan ba alkur'ani bane wanda ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam wahayin da mala'ika jibril yake zuwa masa hatta sunna ma yana masa shi yake masa wahayinta ba kawai alkur'ani wanda ake tilawarsa ba bal hatta abin da yake na hukunce-hukunce da Allah yake sanar da shi kamar na hadisin ya ala ibn umayya na fatawar da aka yi masa kaga ba alkur'ani ba ne to shi ma wahayi ne to shi ku alkur'ani ga baki ɗayansa a wato da alkur'ani da dukkan wahayi da yake zuwa masa hatta na sunna da wasiɗan mala'ika jibril yake zuwa gare shi Allah ya ce ya saukar da shi a zuciyarsa litakun a zuciyarka inji Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam dan ka kasance daga cikin masu gargadi wato an zaɓi sifar gargadi ga annabawa domin ma'ana dan ka zamanto cikin manzanni amma sai aka kira shi masu gargadi saboda abinda surar ta kunsa gargadi ne ga waɗanda suka basu yadda da annabawa ba inna fi dhalika laaya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wanda ake ta maimaitawa a cikin ayar hawaje takwas wannan domin gargadi ne ga waɗanda suka ga waɗanda suka ki bada gaskiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda Allah ya aiko shi da shi to shi yasa aka zabi wannan sifar ta al-inzar gargadi kuma saboda shi gargadi yafi isa matuka wajen sanyawa abu Allah saboda gargadi yana dacewa da abin da Allah ya dasa a cikin ɗan adam na tsoro yana jin tsoron abin da yake da haɗari a gare shi kuma in kuka kula surar gabaki ɗaya abin da annabawa suke faɗa ma mutanensu daga an faɗa shine ala tattaqun ala tattaqun dan me ba za ku ji tsoron Allah ba ba ku ji tsoron Allah ba wannan gargadi ne to shine aka ce shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya zamanto a jerin gwanon waɗannan masu yin gargadi wannan shine ya tabbatar da annabcinsa da manzancinsa sallallahu alaihi wasallam da kuma matsayin alkur'ani cewa bayan da suke faɗa bane a kansa bilisanin arabiyyin mubin da harshe balarabi mubin mabayyani wato babu harshe mai bayani irin harshen larabci saboda irin abin da ya kunsa na kalmomi masu tarin ma'ana masu tarin ma'ana idan ka koma asalin kalma sai ka fahimci wato me yasa aka zaɓe ta da wannan suna yanzu koyaushe ina nakan ambata ma jama'a ma'anar hankali a larabci kalmomin da suke nuni a hankali al'aql daga iqal ne da baibayi wato hankali yana da baibaye tunaninka daga yin abin da bai dace ba kuma aka kira shi nuhya nuhya inna fi dhalika la'ayatin li'ulin nuha an-nuha jam'in nuhya nuhya mai hanawa wato hankali shine zai hana ka tabargaza shine zai hana ka fitsara shine zai hana ka abinda ba a dace ba kuma aka kira shi hijir hal fi dhalika dhikr hal fi dhalika na'am hal fi dhalika qasamun li dhi hijir dhi hijir ma'abucin hankali shi me yasa aka kira shi al hijir wato shamaki shamaki wanda zai hana ka ka ƙetare zuwa ga abin da bai dace ba haka nan aka kira ta alhija mai tsarewa garkuwa dukkan wata kalma ta larabci idan ka koma asalinta sai ka ga wato ta dace da tunani kai ka ce kamar wani taro aka yi aka ce mu zaɓi kalma kaza da kalma kaza ba ko wani abu bane Allah ya riga ya tanadi wannan lugar ya halicce ta domin ta zamanto ita ce za ta ɗauki saƙonsa na ƙarshe kuma in kuka kula dukkan yare yana canzawa larabci abin da ya sa yake a yanda yake saboda alkur'ani yanzu kaga larabci irin na wanda ake magana da shi a ƙasashe daban-daban na misra na libya na syria na iraq na saudiya na kuwait kowaɗanne da irin a irin nasu maganar irin nasu zancen amma alkur'ani yana nan shi ya tsare larabci yanda yake shi ya tsare larabci yanda yake yanzu kaga turancin zamanin victoria victorian english ya riga ya mutu sai dai in ka ɗauko kamar littafin shakespeare za ka karanta ka ga wannan turancin amma ba wanda zai maka magana da wannan turancin kuma akwai yaruka da dama da suka mutu yanzu kamar yaren latin wanda aka rinka fassara bible da shi daga farko yanzu babu shi babu wannan yaren sai dai a rubuce na ba wanda yake magana da shi sai yan catholic idan za su yi addu'o'insu yan papa roma za su yi addu'o'insu da wannan yaren amma magana da shi ba a yi to alkur'ani allah ya tsare shi Allah ya tsara larabci albarkacin alkur'ani an kira shi da mubin mai bayani mabayyani saboda iya bayani babu kamarsa wa innahu lafi zuburil awwalin wannan sifa ta biyu kenan ta alkur'ani shi alkur'ani yana cikin littattafan mutanen farko ma'ana ambatonsa ba wai abin ba wai surori da ayoyin alkur'ani suna cikin littattafan mutanen farko ba ko kaɗan a'a an ambaci alkur'ani a cikin littattafan mutanen farko shi yasa a shi wannan akwai shawahid da dama kamar yanda masu binciken a abubuwan da suka zo a cikin taura da linjila da bishara da suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani suke bayyanawa kamar yanda ya zo a cikin sifir tathniya deuteronomy na cewa annabi musa ya ce ma mutanensa cewa a wato Allah zai aiko musu annabi kamar yadda ya aiko gare shi ya ce zai aiko musu a uƙimu lahum nabiyan min wasati ikhwatihim mitlaka zan aiko musu annabi daga cikin 'yan uwansu kamar ka wa aja'alu kalami fi famihi in sanya zance na a bakinsa fa yukallimahum bi kulli ma usihi bihi ya yi musu zance da dukkan umarnin da nake yi da shi in kuka duba deuteronomy za ku gan shi da turanci sai dai wajen ambaton 'yan uwansa sai suka ce zan aiko sai suka fassara shi da cewa daga bani isra'ila kamarsa wannan ƙarinsu ne a wajen fassara daga cikin canzawar magana shi yasa suke cewa kuma in ma sun faɗa haka kaga babu wani annabi a cikin bani isra'il da ya zo da saƙo irin na annabi musa babu a taura ita kenan ko linjila ba ta kai ta ba babu wani annabi da ya zo da shari'a sabuwa da wahayi da da wahayi irin na annabi Musa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tarihi ya tabbatar da wannan saboda haka ita wannan shi yake shi yake ishara gare shi sannan haka ma zalika na annabi Isa duk ya zo a cikin wanda yake shaidawar da abin da Allah yake faɗa kuma da abin nan ba haka ba da tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu malaman bani isra'il sun ce a ba haka bane baya cikin littafin amma yana ciki saboda haka sai Allah ya biyar da wannan da cewa awalam yakun lahum ayatan an ya'lamuhu an ya'lamahu ulama ulama bani isra'il shin aya bata kasance a gare su bane cewa malaman bani isra'il suna sanin sa shi yasa ba su inkari ba da aka ce wa innahu lafi zuburil awwali ba su inkari ba suna saninsa shi yasa manyan malamansu suka ba da gaskiya da shi su abdullahi bin salam da su muhairiq da su daga baya kuma da irin su hammam ibn munabbih da wahab ibn munabbih da suka zo duk suka ba da gaskiya daga jin karatun alkur'ani kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'ash shahidin da nasaran najran suka zo suka ji alkur'ani abinda suka ce kenan shine ayar wato in har yanzu har yanzu ba abinda yake janyo mutane suke shiga addinin musulunci irin alkur'ani shine rayuwar shine kasancewar rayuwar tasa kuma malamansu akwai Abdul Ahad Dawud wanda babban babban fadan coci ne na Nestorian wanda ya rubuta Muhammad in the Bible Muhammad in the Bible Abdul Ahad Dawud in yi rinka fito maka da irin wato a shaida da malaman bani isra'il suka yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani sai ka gaskata abin da allah ta'ala ya ce wato aya ne shi ya sa allah maɗaukaki shekul islam ibn taimiyya yake cewa daga cikin hikimomin da allah ya sa a ƙyale wato ahalul kitab kar a tila wato aka aka ce su zauna a cikin musulmi a karɓi jizya daga wajen su zamanto kafiran amana saboda su shaida ga alkur'ani fi shaida ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ya ce a ƙarshen suratul ra'd qul kafa billahi shahidan baini qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab Allah ya isa shaida tsakani na da ku haka kuma duk wanda suke da ilimin littafi sun isa shaida duk mai ilimin littafin da Allah ya saukar zai shaida ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne to sannan Allah ya ce walau nazzalnahu ala ba'dil a'jami da mun saukar da wannan alkur'ani akan waɗansu waɗanda ba akan wani wanda ba balarabe ba a sashen waɗanda suke ba larabawa ba su ne wato bobayi kamar yadda ake fassara shi da hausa amma dai kalma ce da ake gani kamar ta batanci domin su a wajen wato balarabe duk wanda bai iya larabci ba zai iya bayani ba saboda haka ya zama to bobawa wanda ba zai iya bayani ba shine al'ajami to Allah ya ce da mun saukar da alkur'ani ga wani wanda ba ga wani sashen waɗanda ba larabawa ba faqara'ahu alaihim ya karanta su a gare akan ya karanta musu shi ma kanu bihi mu'minin da ba za su kasance sun yi imani ba wato da ma ya zamanto da Allah ya tashi sai ya ɗauko wani wanda yake bai iya larabci ba aka sanya shi yana irin wannan larabcin na alkur'ani kasan da wannan shine isa matuka wajen aya to duk da haka ba za su yi imani ba saboda tsaurin kai da kuma jin cewar ta yaya za a yi wani wanda yake ba mai yaran su ba a ce kuma su gaskata shi har su bi shi to sai Allah ya aiko shi ga wanda yake shi ma balarabe ne kamar su kuma ma a cikin larabcin nasa ya hada irin zalakar harshe ta 'yan birni tunda dan maka ne kuma ya haɗa sanin gwaɓin magana da karin magana da iya tsara magana irin ta 'yan ƙauye domin ya je banu sa'ad a can ya taso a banu sa'ad a can aka rene shi saboda haka ya haɗa ya haɗa zalaƙar harshe ta 'yan birni da kuma irin gwaɓin magana ta 'yan ƙauye saboda haka ba za a koya masa nuna masa komai a cikin larabcin ba amma duk da haka ba su yi imani ba to wanda ya nuna cewa abin daga gare su ne ba daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya zo da shi ba na'am
كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ويأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ويقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا
Na'am, Allah jalla wa'ala bayan ya faɗi wannan matsayi na Alƙur'ani da ayoyin nasa da abin da yake nuna wato cewar ya isa ya zama matuƙa wajen aya sai kuma ya fuskanci a wato gargaɗi ga waɗanda suka kafirce masa tun daga inda ya ce ma kanu bihi mu'minin ba za su kasance masu imani da shi ba to wannan sai aka shiga gargadi ga wanda suka ga kafirai da ake karanta musu alkur'ani bayan abin da ke cikinsa na aya kuma suke kin yadda Allah ya ce kazalika salaknahu kamar haka ne haka muka shigar da kafirci da ƙaryatawa fi qulubil mujrimin a cikin zukatan masu laifi a cikin a cikin zukatan manyan masu laifi wato masu laifi saboda abin da suke na kafirci sai aka shigar da ƙaryata gaskiya a cikin zuciyarsu wato Allah ya hana su taufiƙin karɓan gaskiya saboda girman kai saboda girman kai girman kan sai ya zamanto musu shine hijabi to Allah ya ce kadhalika salaknahu fi qulubil mujrimin wannan kwatankwacin wannan kamar ta suratul hijr kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwali kamar haka muke shigar da ƙaryatawa a cikin zukatan masu laifi ba sa imani da shi alhali kuma al'adar al'adar na farko ta riga ta wuce musu sun gani amma ba za su daddara ba la yu'minuna bihi hatta yarawul azab al'alim ba za su ba da gaskiya da shi alqur'ani ba saboda wato tsaurin kai da mukabara da rashin karɓar gaskiya har sai sun ga azaba mai raɗaɗi wato a lokacin da imani ba zai amfane su ba fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun to wannan azabar ita ce za ta zo musu wato ba zato ba tsammani wahum la yash'urun alhali su ba sa sani wato ba wai za ta zo musu bane daga ba wai alama ce za ta zo cewar azaba tana nan tafe dan su shirin imani ba a'a ba za su yi imani ba har sai azaban mai raɗaɗi ta zo musu wato ta zo musu ba zato ba tsammani alhali ba sa sani wato ba za su taɓa tsammanin akwai wani alama na cewa azaban za ta zo ba shine babtatan baraɓe ba zato fa yaqulu hal nahnu munzarun to a lokacin nan sai su ce shin za a saurara mana wato za a ba mu dama za a ba mu jinkiri suna masu bakin ciki akan rashin karɓar gaskiya tun farko da ta zo musu to sai Allah kuma ya ce musu sai Allah ya fuskanci ƙarin wa'azi ya ce afa bi azabina yasta'jilun to yanzu da azabar mu ne suke neman gaggauta azabar mu ne suke neman gaggauta zuwanta ko shi suke cewa mata hadal wa'du in kuntum sadiqin da kuma suke cewa fa amtir alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi azabin alim ay mana ruwan duwatsu daga sama ko kuma a zo mana da azaba mai radadi duk shine dai gaggauta azabar domin suna ganin rashin zuwan azabar dalili ne akan cewa babu ita haka suke gani in bata zo ba dalili ne babu ita kun gani mun ce a zo da ita bata zo ba saboda ku ci gaba da sharholiyar ku ba ba abin da zai faru ana cikin haka tunda Allah ya faɗi sunnarsa fa ya'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun in ta zo musu za ta zo musu ne ba zato ba tsammani alhali su ba sa sani kuma haka dama duk haka dama duk azaba take haka rikon Allah yake yanzu muta yanzu lokacin da aka yi lokacin da aka yi tsunami na Bali akwai wata alama da ta zo ba wani inzari akan ce za a yi inzari idan aka yi girgizar ƙasa a cikin teku kamar yadda aka ce an yi na Japan lokacin da aka yi girgizar ƙasa a cikin teku saboda haka ga ruwa nan ya taso ƙarfi igiyar ruwan ta wane ginin nan sau biyu igiyar ruwa ce kawai wanda za ta taso ga ta nan ta faro saboda haka kowa ya san ta yi waɗanda suka samu tsira sun tsira amma kamar tsunami ɗin da aka yi ya, ya take ce mata el nino ko ita ce el nino ce wadda aka yi ko wadda aka yi ta indonesia ko ba ita bace ne ya sunanta ne ta Indonesia wanda aka yi shekarun baya namun ta sunanta kaga mutane waɗansu suna zaune suna cikin bacci a cikin gida girgizar ƙasa ce wadda ake yi a cikin teku wanda idan aka yi girgizar ƙasar a cikin teku sai ruwa ya ambaliya irin ambaliyar da yake ba a taɓa yinsa ba ba kawai ambaliyar da iska take kawowa ba wannan girgizar ƙasa ce take kawo shi ita ce ake ce ma tsunami to idan ta tashi tohowa babu zato ba tsammani waɗansu suna cikin bacci a gidansu afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun mutanen da suke cikin alƙaryatu sun aminta ne cewa rukon mu azaban mu ta zo musu da daddare suna cikin bacci am awa amina am amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun ko ko sun aminta cewar azaban mu ta zo musu da walaha suna cikin wasa ana cikin ana stadium ana bal azabar Allah ta yi to shine Allah sai yake ta to afa bi azabina yasta'jilun duk ana ganin wannan to da azaban mu ne kuke suke neman gaggawar zuwanta to sai Allah ya ce afara'aita in mata'nahum sini to ka ba ka duba ka gani idan muka in muka rayar muka jiyar da su dadi shekaru masu yawa suna jin dadin su sun sake sun maja'ahun makanu yau ado sannan abinda ake musu narkon zai zo musu abinda ake musu alwashin cewa zai zo musu na azabar Allah sai ya zo musu ma agna anhum makanu yumatta'un jin daɗin da suka kasance suna ana jiyar da su daɗi wannan ba zai wadatar ba zai amfane su da komai ba domin gabaki ɗaya zai ruguza su kamar sai zamanto kamar ba su taɓa jin daɗi ba don haka tsananin Allah yake yayin da tsanani ya zo sai ya mantar da mutum cewa ya taɓa samun ni'ima komai shekarun da kai cikin ni'ima idan rukon Allah ya zo lokaci ɗaya wannan jin daɗin da kai ba zai amfane ka da komai ba kan cewa yanzu azabar ta zo sai ya ce a'a wannan ai ya saba cikin yan lele ne an riga an saba da rayuwarsa shi rayuwarsa ta rayuwarsa ta bread and butter ce bread da da man shanu abin da ya saba ci kenan tsanani bai dace a gare shi ba nawa ne yanzu nawa ne za ka gani mutum mai masana'antu mai masana'antu ya zama ɗan tukin taksi ɗan tukin taksi wata ran a makka wani mutum ya ɗauke ni yana tukin taksi ya ce ma'aikata 200 yake da su a syria a masana'antar da tufafi ake yi saudiyar da ya zo yake yin direban taksi a nan ake zuwa ana sayar da tufafin da yake yi soci da sauransu yanzu ya zamanto ya tsira da shi da kyar ya samu ya tsira da waɗansu daga cikin iyalansa yanzu ya zamanto ɗan tukin taksi a ƙasa wadda yake ba tasa ba lokaci ɗaya duk wannan jin daɗin da ya yi bai amfani shi da komai ba idan tsananin Allah ya zo Allah ka kiyashe mu da tsanani to sannan Allah ta'ala ya ce wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun dhikra wa ma kunna zalimin Allah ya ce wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun ba mu halakar da wata alkarya ba wato kowace alkarya ce illa laha munzirun face akwai masu gargadi a gare su sai an samu masu gargadi da za su gargade su zikra to wannan gargadi ne wato kuma da ake karanta muku alkur'ani an gargade ku wama kunna zalimin ba mu kasance azzalumai ba shine me zalincin anan wato zalunci ne da Allah shine ya rubuta ma kansa cewa ba zai yi ba shi yasa ya zama zalunci dan ya ce ba zai yi ba amma ai mallakar Allah ne in ma ya halakar da al'umma ba tare da ya aiko musu masu gargadi ba nu gabaki ɗaya mu mallakar sa ne abin da ya ga dama zai yi da mu ba wanda zai ce masa me yasa kai haka Allah waye isa ya zo ya tambaye shi kan abin da yake to amma ya sanya ma kansa cewar zai sanya komai a makaninsa shi kansa ya haramta ma kansa zalunci shi yasa sai ya ce to wannan gargadi ne mu ba azzalumai bane ba mu kasance azzalumai ba ba za mu zalunci ba mu azabtar da al'umma wata alƙarya ba tare da mun aiko mata masu jinkiri masu gargadi ba wata fassarar da ake zikra wato Allah ya ce ba mu aiko da ba mu halakar da wata alƙarya ba face akwai masu gargadi a gare ta zikra ai min ajli zikra dan su musu gargadi mu ba azzalumai bane wato rashin zaluncin mu shine yasa muka aiko da masu gargadi don kada Allah maɗaukakin sarki idan ya halakar da mutane su ce laula arsalta ilaina rasulan fa nattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza Allah ya baka aiko mana manzo ba mu bi ayoyinka tun kafin mu wulakanta mu kunyata tunda kowa ya wato saboda azaba kaskantarwa ne da wulakantarwa da kunyata to yaya Allah zaka yi mana haka baka aiko mana da manzo ba to Allah ya ce shi yasa ai saboda wa'azi shi yasa Allah ya aiko da manzanni to wannan duk gargadi ne da Allah ya shigar da shi akan a tsakankanin magana akan alkur'ani bayan ya faɗi sifofinsa to kuma sai ya gargadi don saboda duk wanda ya ji waɗannan sifofin to zai san cewar wannan alkur'ani hakika aya ne ba abin da ya rage sai ya imani idan bai imani ba to gashi nan an masa gargadi an bashi tsoro to sai kuma aka sake komawa wajen bayani akan alkur'ani don a kore abin da yake ba shi ake danganawa ga alkur'ani wanda alkur'ani barrantacce ne daga sifantuwa da wannan na'am ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'an as-sam'i lama'dun فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين من المعذبين فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم
Allah ya ce wa mata nazzalat bihi shayatin alkur'ani ba shaidanu ne suka saukar da shi ba wato ba bokanci ba ne am ya ku illa qalu sahirun aw yace wa ma innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun to wa ma tanazzalat bihi shayatin ba shaidanu ne suka saukar da shi ba shaidanu da suke sauka wajen bokaye wanda sananne ne bokaye suna maganganu wanda ba a san ma'anar ba wai sai su ce yaren aljanu ne yaren aljanu ne shine wanda laraba suke ce mata zamzama kai daga jin sunan ma ka san wani abu na rashin azanci ne saboda baka san me ake me yake faɗa ba wai duk a jefa razani ne akan ka cewa aljani ne yayi magana kai hankalin ba haka ba aljani zai kama ka to haka suke danganta maganar alkur'ani cewa maganar bokaye ce shaidanu ne wato yana da kamar yadda al'aura al'aura ummu jamil uwar wadda al'aura bint harb wato wamra'atuhu hamalat al-hatab matar abu lahab yan kwanaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya rashin lafiya saboda suna makwabtaka da shi suna jin tana jin karatun sana alqur'ani sai ta ce yau shaidanin naka ya rabu da kai bai zo maka ba wai alkur'ani da yake karantawa wai shaidaninsa ne yake saukan masa da shi kuma kaga wanda ya fi su suke takama da shugabancinsa da rinjayen hankalinsa ce ta yadda su daga wannan yace ku daina wannan magana alwalid ibn al-mughira yace kun ce zancen bokanci ne kun ga yana magana irin ta bokaye ai mun san boka da yanda yake magana shi maganarsa irin ta bokaye ce suka yi shiru saboda haka din amma ba za a musulunta ba ai shi yasa daga baya da ya kakkawo wannan suka ce kuma kun ce shi mawaki ne akwai wanda ya kai ku akwai wanda ya kai ya kai ni sanin waka na san zuban wakar mutane na san zubar wakar aljinu ta yi kama da waka abin da yake faɗa aka ce a'a bai yi ba aka yi tsuru aka yi tsuru tsuru aka ana kallon sa me zai ce to shine sai Abu Jahal nan da nan ya zabura yace to kai ka fito ka gaya mana menene kai ka fito ka gaya mana menene to shine Allah madaukakin sarki ya kawo hikayat a suratul mudaththir innahu fakkara innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar fa qala in hadha illa sihrun yu'thar wato yayi tunani ya auna ya auna ya gani ya yadda ko kai ya yadda me zai faɗa a kai yaya za a kalle shi Allah sai ya hukunce faƙutila kai faƙaddar Allah ya tsine masa yanda ya auna sun maƙutila kai faƙaddar aka sake nanatawa ya halaka ya Allah ya la'ance shi a kan yanda ya auna sun ma nazar sai ya kalli mutane sun ma a basa wa basar sannan ya ɓata rai ya ɗaura fuska ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر سيجويا يجر من كي يتي إن هذا إلا سحر يؤثر سهريني ديكي أكوا دقا وجن ودنسو وتبا شي أكي ما سهرن با شي وان ديكي كاو مسا شي أكي سهرن كاقا أي تهكا بزا أتي واتو ba shi da alamar wanda ake masihiri ba a wanda yake gaya masa daga can shine sihirin to kuma bai faɗuwa ne ne ba ya dai musu rufa-rufa don a tashi daga majalisun saboda ya riga ya yi girman kai ba zai imani ba to Allah ya yi nafayin wannan kamar yadda Allah ya jera yana faɗin sifofin alkur'ani sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya kore abin da alkur'ani bai cancanta ba ya ce wa mata nazzalar bihi shayatin shaidanu ba su ne suka saukar da shi ba wa ma yan bari lahu ba zai kamance su ba ai bai dace da su ba su saukar da alkur'ani ta yaya za a yi alkur'ani ya zamanto shaidanu ne za su zo da shi ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla shaidan ne zai ce zai umarni da gaskiya shaidan ne zai yi umarni da makarimul akhlaq shaidan ne zai yi yaki da alfasha shaidan ne zai faɗi magana irin ta alkur'ani wanda zaka ce innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni shaidan ne zai faɗi wannan wama yanbaghi lahu kuma ya ce wa ma ya stati'un ba za su sami ikon yin haka ba ta za su sami ikon yin haka innahum anis sam'i la ma'zulun an riga an yi an kai an shinge su gabarin sauraron maganar mala'ul a'la abinda ake saukarwa na alkur'ani yake saukowa da mala'iku suke tafiya da shi mala'ika jibril yake tafiya da shi an kange su saboda duk wanda wanda yake ya tafi zai ji zancen abinda ake yi na al'amarin wahayi na abin na tadbiri na halitta to fa atba'ahu shihabun mubin mashi na wuta zai biyo shi wanda zai kona shi wa inna kunna naq wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada haka Allah ya sifanta su to da Allah madaukakin sarki ya kore waɗannan abubuwan da suke faɗa akan alqur'ani ya tabbata sakon Allah ne kuma aya ce to sai kuma umarnin Allah ya biyo baya fala tad'u ma'allahi ilahan akhar sai mu tashi anan insha Allah sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in suka rubuto suna neman mai musu addu'a akwai wanda yarinya wanda yake magana ta ta ɗauke yau wata bakwai ba san me yake damunta ba allah maɗaukakin sarki ya yayi mata wannan larura ya dawo mata da maganarta akwai wata muma wata yarinya wadda take jinta ya ɗauke yau shekaru masu yawa muna roƙon allah maɗaukakin sarki ita ma allah ya dawo mata da jinta akwai ɗan uwanmu imamuddin wanda mahaifinsa bai daɗe yanzu nan ya rasu alhaji yusuf ya kasai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa marasa lafiya wanda suka yi mana wasici akwai ɗan uwa alhaji aminu bello na roƙon Allah ya bashi lafiya da kuma duk waɗansu marasa lafiyanmu da wanda suka yi mana wasiya mai musu addu'a muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka ba su lafiya Allah ka yaye musu abin da yake damunsu Allah ka gaggauta musu waraka Allah ka haɗa musu tsakanin lada da waraka daga gare ka dukkan masu bukatu daban-daban muna roƙon Allah ka biya mu kowa bukatunsa akwai masu yin jarabawa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su nasara akwai 'yan kasuwa da waɗanda suke bibiyan haƙoƙi nasu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yassare musu ya ba su biyan bukata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah ƴan uwanmu da ake garkuwa da su Allah ka Allah ka kwato su Allah ka bayyana su Allah ka kwato su Allah ka kasance tare da su wannan ɗalibai na jihar kaduna wanda aka yi garkuwa da su muna roƙonka ya Allah ka Allah kubutar da su Allah ka sallada rundunoninka akan wanda suka yi musu zalunci Allah ka kubutar da su da ƙarfinka da rahamarka ya arhamar rahimi Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka bamu damuna mai albarka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina warda anna wa raddina ya rabbal alamin ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين